بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان على سيد الآلام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يلس الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka da asabar daren lahadi wanda ya dace da hudu da wata na Jumadal Ula shekara 1400 shekara 45 hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya dace da 18 da watan 11 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na hadithi a wannan majalisin mai tarin alkhairi da albarka na kowace rana irin ta asabar a daidai wannan lokacin tsakanin sallar magariba da sallar lisha a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsemitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda muna karatu ne a cikin littafin Umdatul Ahkam kuma za mu tashi akan darasi na 28 a hadisi na 159 da yardar Allah subhanahu wata'ala muna nan cikin kitabul janaiz babi wanda yazo ya karantar da mu janaiza a musulunci da kuma bayanin yadda musulunci ya karantar da makurakuran da ake samu a ciki mu da muke aikatawa مالتي الحديث التاسع والخمسون بعد المئة حديثي ندريد همسين دترى أن أم عطية الأنصارية أن سامو دق أم العطية الأنصارية رأتكين صحابي مات سكي ذامني دمن ذن الله صلى الله عليه وسلم قالت تكيتيوة نهينا عن اتباع الجنائز أن هنامو akan mu dinga biyar jana'iza mu mata nuhina bata gaiwa ya hana ba kaga yana nuna cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shine wanda ya ya hana wa mata biyar jana'iza biyar gawa idan aka dauko gawa a musulunci mata ba sa rakiyar gawa a makabarta maza ne ke rakiyar gawa a makabarta a can baya ana yi a sai annabin Allah ya hana su me dalili saboda tsananin rauni na zuciyarsu da kuma tausayi mata akwai su da da tausayi sannan kuma akwai su da zuciya da take da laushi sosai wannan sai ya sanya ba sa da iya ba sa iya dokar abinda namiji yake iya dokawa akwai abun da namiji in ya gansa za a wuce wurin ka gansa ya ɓata rai amma in ya samu mace to tana iya ta suma haka ne to kasancewar wannan abun sai musulunci ya tausaya wa su matan in aka ce za su je to akwai matsala na wani gibi da tuwon dare gidansa a ce an ta yi jana'iza da la'asar mataka ta ta yi jana'iza makabarta to lalle tuwon dare da ke da yar duka da sai dai ku sha gari in akwai garin ku ku tawa annabi salati ko a nemo dankali ba ta iyawa haka ne sai musulunci ya dibi yanayin halin kai kai da ita da kai yaran ko wata ba ta iya kwana wallahi wata ma harin ta firgice kenan ko to musulunci yana dibin akwai daruratul khams akwai abin da musulunci yake lura da su ko da yaushe mafhum tayyib tace amma walam yu'zam alaina sai dai ba a tsananta ba manzon Allah bai tsananta hani akan mu ba wannan maganar ba wai haranci bane kai tsaye a'a an dai karhan annabi ya nuna cewa abin makaruhi ne ba a son mata su yawaita biyar jana'iza to tambaya anan yanzu miye hukuncin wannan zaman da mata suke yi idan aka ce mutun ya rasu a lokacin da ake jana'iza sai ga mata sun zo gidansu sun zauna shin wannan akwai sa musulunci ko babu shi musulunci bai karanta dukkanin wani dangin zama ba da za a yi a lokacin da mutum ya rusu ba wani karatu na ba wani zama ba wani babi a cikin littafan addini da yake karantar da ko da an abin nan istihbabancin cewa a zauna babu shi abinda yake akai shine idan an yi rasuwa to ka zo ne kai ta'aziya kai jaje haka ne kai jaje me ake faɗa a wajen ta'aziyyar nan musulunci ya karantar da mu a duk lokacin da aka yi rasuwa ga abin da ke fitowa daga bakin annabin rahama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma sai ce da su faltasbiru wal tahtasibu kana lallashin mutun ne kana masa jaje ne a sai a zo yanzu mun sai a zo a ce sannu mu ko a zauna dai Allah ya Allah ya inin asuhi duka wannan wata al'ada ce da muka tarar ana ta yi amma miye tsantsan karantarwar musulunci a cikin shine kace inna lillahi ma akhadha abinda Allah ya karba nashi ne walahu ma ata kuma abinda ya bayar ma nashi ne wanda kenan bai mutu ba na Allah ne wanda kuma Allah ya karba da mun kayan shi ne wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma kuma kowanne cikin halittun Allah na da lokacin da Allah ya yanka masa a rayuwa sai ka ce da su faltasbiru ku yi haƙuri wal tahtasibu ku ne miladar jarabawar da Allah ya ku ne milada wajen Allah subhanahu wataala wannan shine karantarwar musulunci kana faɗin wannan kuma sai ka taso ka ware shi kenan kawai mun bayyana wannan shine abinda musulunci ya karantar ka'ida ka'ida sai ka taso a zauna a buga tanti a zauna ana a kawo ga shi kawo shinka kuma abin kalluran mutanen mu har da ke ta gari suke al'amarin su wallahi lazim mu lokacin da mutun yake raye dan Allah da lokacin da mutum yake raye da lokacin da mutum wannan lokacin yake bukata shinkawa eh yana raye ko to me yasa lokacin da yake raye ba a taimaka masa da shinkawar sai in ya kwanta dama sai ga wannan yazo ya ce a bude mota wannan yazo shi ma ce a bude mota sai ga ta hiddo shinkahin ne kai tsamanin kamar wani aure wani wani aure ne za a daura ko mun fahimta to wannan abun gaskiya baya ga cikin shari'a abun da ke shari'ar annabi shine kawai aje a ayi ta'aziyar ka wuce shine kawai kana yi ka tashi ka tafiyar ka tace walam ya azim alaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam be be tsananta ba akan mu cewa kada mu te do wai haramun ne ba haramun bane dan ma za su tayi makabarta ba laifi a ciki amma abin da ba a bukata shine yawan tafiyar su daga cikin abin da zamu doka a matsayin fa'ida cikin wannan hadisi shine cewa annabi ya hana mata su ji jina'iza su raka gawa tun daga lokacin da ake magawa wanka ba shi bane jina'izar tun daga lokacin da ake mutun gawa har gawa ai masa wanka har a lokacin za a sa shi cikin araki ya sa shi makabarta har a sa cikin kabari wannan abun ne annabi ya hana mata ba sai sun je ba kun fahimta abu na biyu miye illar in kaji musulunci ya hana abu to akwai illa a cikin sa miye illar kuka ce saboda zuciyarsu ba ta iya dokawa ita zuciyar dan namiji da ya mace ba dai bace ko wajen yauni a doko a cire zuciyar ta namiji a aza saman sake a doko zuciyar mace zuciyar namiji tafi tan mace yauni sannan kuma zuciyar namiji tafi tan mace tsayi zuciyar dan namiji in ka doka santi a centimeter in a masu awon zuciyar ɗa namiji ta fita ta mace tsawo hata tsawo ta fi sada kuma hata irin ɗokar ababe kwaramniya na rayuwa zuciyar namiji ta fi shi yasa Allah subhanahu wataala yasa namiji zai iya jere kin mace hudu ba damuwa sai ga mutun ya jere kin kamfani kusan 30 shi kadai haka ne amma wallahi aka sanya mace jere wahala za ta yi ba ta iyawa fashali za a samu ka gane cewa ba su iyawa gidanka kai bulaguro karwata gida sati guda kamar mata gida sati guda kuma ka duk abin da ake da bukatan ka hidda ka bayar wallahi kafin ka dawo hannunta saman kai yake kuce kuce mai ma za su ga ya muku kafin ka fitta komi ba ita ba za ta nemi fa a'a kai ne ka tsara komi duka sai maka bilan kin komi ka fitta ka bata ka je kafin ka dawo kawai gari take kai inda suna yi tsada kuɗi suna fita da wuri kawai ana yawan kashe kuɗi shi yasa in ba Allah ya taimake ka samu salihatin ba to kana bulaguro ɗaya ga sun kuma cin gari da kuma surun da kau ko kuma shinkafa da wake a so musu nama dan dawa sai sai ka je ka dawo ba a sai musu naman ba ba ta iyawa zuciyar ce Allah ya datar da mu to sannan kuma akwai gajeren hakuri da mata mata akwai gajerancin hakuri gare su ba sa iya jure ababe da mace fa yanzu irin ta bace mata ku ka ba a samun sauki ko abu ne ga sannan kuma eh asali cikin wannan abun haranci ne sai dai umul atiya ta nuna cewa wannan harancin bai zamanto ba bai zamanto mai tsanani ba ba tsananta kware da gaske ba Allah ya dace da mu to sai kuma abu na gaba shine sallah ga gawa idan aka zo gun sallah a ina ya kamata limami ya tsaya ga gawan kun fahimta shi ma musu kadi musulunci fa inda ya kamata liman ya tsaya gawa sallah sai da aka karantar da mu shi sai da annabin Allah ya mana bayanin sa gawa fa za a yi wa sallah manzo Allah bai bar mu mu yi da muka ga dama ba a'a sai da Allah ya tsara wa annabin Allah ya karantar da mu ga yadda ya kamata a shi za mu zo mu ga mace ya ina ake tsayawa namiji na ake tsayawa malace babu babu fi mawqifil imam min al mayyit babin inda ya kamata liman ya tsaya a cikin gawa al hadith 60 ba'da al mi'a hadisi na 160 daidai an sumrata bin jundub an samu daga sumra dan jundub radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace sallaitu wara'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alam ra'atin ga wata mata matat da ta rasu fi nifasiha a wajen haihuwa wata mace ce ta zo nifasiha nan ana nihin ta zo ne wajen a wajen haihuwa ko zama to ta haihu kuma kakin haihuwa tana cikin jinin jinin bikin saboda jinin biki yana zo mata wani lokaci kafin ta haihu akwai tana samun jini kafin ta ta haihu wannan mun karanta wannan a cikin salatu fi salatu fi dima'i tabi'iyya to wannan mace tana cikin jinin halin jini na na biki dalilin haihuwa kenan ko faqama faqama wasiha sai manzon Allah ya tsayu a tsakiyarta idan mace ta rasu in za a yi mata sallar gawa shi liman zai dawo tsakiyarta ne ya tsaya wannan shine fiqhun da annabi ya karantar da mu to kuma akwai hikima cikin wannan abu na'am akwai hikima a cikin malu suka cicco miye hikimar da za mu iya hango game da cewa a tsaya tsakiyar mace a yi sallah daga cikin abin da malu suka faɗa suka ce hikimar shi ne saboda limami ya suturce ta da mutane hukumfarta idan ya koma gefenta to hawan da ke baya zai iya hang an gota ka dibi girman kima da mace ta mutu ma ba a yarda ba a a ganta haka ana dan kare ta min babi aula tana tana rayi ko mun fahimta wannan na daga cikin babbar hikima in ji malamai cewa liman ya tsaya tsakiyar mace dalili saboda ya kare ta daga daga daga mutane saboda ya tsare ya suturce ta kar su dinga hangota da daga nesa kun fahimta saboda akwai jarababu ko akwai jarababu mutane to sai ya zama to liman yana tsakiya ka sai yanzu mutane ba na ga muku fa hatta a makabarta ba jin tsoron Allah yake ba fa nan na ba ku labarin wani wani mutum da ya samu kare tattalin arziki nan garin sai Allah ya dan walwale sa Allah ya dan buda masa amma ba kamar da ba sai aka zo wajen rasuwa jana'iza ce aka je a makabarta nan ta gabas nan makabar nan garin makabarta cikin matsabarta sai aka samu wasu mutane suka yi gungu a lokacin da ake ana kokarin a sanya mamaci cikin cikin kabari sai suna tattaunawa wani na ko wancan sai wani na kula ce kai ba shi na ba kai shi ne dai shadda ce ke sai ko kuma barazana ce wallahi cikin matsabarta shadda ko barazana ya saboda su tantance sai da ɗaya daga cikin su ya tafi kamar zai dan biya ya shafa ta ya ga ya ga wallahi shadda ce ko kun fahimci karatun to akwai wanda shi game da mace jarababbe ne jinan ne duka jarabar shi ta duniya nan ta kare to irin saboda a tare ta daga mutane sai aka sanya hikimar hikima ta zaman to wannan aka daga cikin abin da ya kamata mu doka a a cikin wannan hadisi shar'anta yin sallar gawa an shar'anta in mutun ya mutu to ayi masa sallah ayi masa sallah mun karanto da ake yin sallar nan ko kabara guda hudu ake yi kabara farin a karanta Fatiha kabara ta biyu ayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kabbara ta uku ayo mamaci addu'a ta hudu malume su yi sabani muka ce akai kana iya kai addu'a suka ce zaka yi shiru ne kai kabbara ta duka sallami kun fahimta to abinda ake da bukata ita ma ta hudu ma in kai kabbara ta hudu zaka yi masa zaka ƙara addu'a ne akan saboda in mutun ya mutu duk ba abin da yake bukata gare ku kure kuke rayi sai addu'a in mutun ya mutu duk duniya ba abin da yake bukata wallahi kamar addu'a kuma addu'an nan annabi ya karantar da musu daga cike dan yawo sahabbai to in za a yi dan Allah a ji tsoron Allah a dinga neman yadda manzon Allah ya karantar amma tsakani da Allah a zo cikin makabarta ana ta karantawa mutane abin da bai da alaka da rasuwa wannan babban kuskure ne kuma abun haushi daban takeici malamai ke yi a ce a karanto kaza a karanto kaza ina rantsewa da Allah duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda aka rasu manzon Allah ya ce a karanta kaza kawai abin da yake cewa roƙa wa ɗan uwanku gafara is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ce ku roƙa mu ɗan uwanku gafara domin yanzu za a tambaye sa dan khatab yake cewa yace ni in na mutu in kuka je kwatankwacin addu'ar da za ku yi min misalin a dauko a sora kumi a je kasuwa a sora kumi a zaka a soke sa a fede sa a raba nama sa yace irin tazarar za a doka wannan wannan aikin ko ita nake da bukata kumin a kabari na saboda ban bukatar komai kamar kamar kamar addu'a gaggawa ake a dawo gida kuma a ce wata makabarta ake addu'a can can ne ake addu'a ana zawa kan kowa kana hito daga makabarta kan ka zo na ka sha'ani ta'ziya ce daga can kai masa ko kun fahimta Allah ya dace da mu ka dibi saboda muhimmancin neman kudi ko juma'a ba yarda ka zo na ba balantana rasu ko juma'a to shi da mun ya rige ya tafi kuma kai ma ka mutu ai mutuwa biyu shi ya tafi kuma kai ka zo ka zauna ba abin da ke shigo ka sai ya tashi ki sai ku kaga eh sai ai mutuwa bi kenan ko Allah ya sa mu wange lafiya abu na gaba daga cikin daga cikin fa'idar wannan hadisi liman yana tsayawa tsakiyar mace liman yana tsayawa ne a tsakiyar mace kuma wannan mace ba zo ba sai in a ce wai ta haihu ne cikin wajen haihuwa ko kuma abin na a'a in dai mace ce sunan mace ta shike nan kawai ka zai mata a wana na uku wannan hadisi yana karanta da mu in ji malamai cewa mace idan ta mutu wajen haihuwa to ta yi shahada idan mace ta mutu wajen haihuwa naƙuda ta yi silar mutuwarta to tu'tabar shahida a gun malamai kamar da hadisi suka nuna cewa la karbata a matsayin shahada ta yi shahada sai a roƙa mata Allah ya karbi shahadarta ko kun fahimta sai a roƙa mata Allah ya karba mata shahadarta shahada hadisi yazo yana tabbatar da abu guda bakwai ne shahada daga ciki wanda gobara ya ta abuka da shi ko gini ya fado masa ya mutu wanda gobara huta ta kama da shi ya mutu yayi shahada wanda ruwa suka canye yayi shahada wanda gini ya fado masa yayi yayi shahada haka mace wajen haihuwa in ta mutu ita ma ta yi shahada haka mutum ya fita wajen karantar da mutane addini ya mutu a can ya yi shahada haka mutum ya ɗauki takobi ya je wajen yaƙi shi ma ya yi shahada Allah ya dacar da mu abu na ƙarshe ‘yan uwa to shi namiji ina ya kamata liman ya tsaya to mun jin mace ga inda ake tsayawa to shi namiji ina ake tsayawa kansa sai malamai suka ce abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine namiji ana tsayuwa ne gun kansa kamar da tabbata a cikin hadisi al-Imam at-Tirmizi alaihi rahmatullahi ta'ala wanda Nasir bin Albani ya ingantar da shi Tirmizi ya ka hadisi Albani ya ingantar da wannan hadisi yake cewa anna Anasan salla ala rajulin faqama inda ra'sihi Anas dan Malik sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi sallawa wata gawa ta namiji sai muka ya tsaya daidai kansa thumma salla ala mar'atin sannan kuma aka kawo mace zai mata sallah ko bayyana aka kawo mace zai mata sallah to sai ya tsaya kuma faqama iyala wasfi sari sai ya tsaya daidai tsakiyar makara tsakiyar makara anan ya anan ya tsaya ina fatar mun mun fahimta mafhum tayyib to sai tambaya ta gaba ko wata fa'ayin karatu wata fa'ida to idan ya zama to da namiji da mace ne ba ga namiji ga mace eh wanne za ka na'am zai tsaya wajen namiji ke rinjaya ko to ya aka kuma gawa biyu wanda ake fara gabatarwa ai wata satin mai magana shi namiji ake fara to in kuma duk maza ne fa wanne za a fara gabatarwa in duk maza ne gawa biyu za mu sallah lokaci guda kuma duk mazaje ne wanne za a fara sawa gaba eh wanda hidima to anan gaba eh mahaddacin Qur'ani za a dubi mahaddacin Qur'ani in in ba ba mahaddata bane sai a dubi kuma waye fi gabata lokacin sai a zo da da shekaru Allah ya datar da mu Allah ya sa mu cika da imani yanzu jama'a mun gane yadda ake liman yake tsayawa wajen sallar sallar gawa ko namiji gun kai mace tsakiyarta sai kuma babun fi tahrimi tasakhut bil fi'li wal qawli babi wanda ya zo ya karantar da mu harancin wato nuna kushi ta hanyar aiki ko kuma zance idan mutum ya mutu ba a son ka nuna bacin ranka ta hanyar yin abin da basu dace ba ba shakka idan dan uwan dan uwan mutum ya rasu sai ya ji ba dadi haka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗansa ibrahim ya rasu manzo Allah sai ga annabi yana kwallafa shugaban halitta yana kwalla yana hawaye yake yake maganganu na tauhidi to irin su ake son mutun ya yame da hankali ga fada balaci ana alhadisul hadi wa 60 ba'da al-mi'a hadisi na 161 an abi Musa Abdullah bin Qais an samu daga baban Musa Abdullah dan Qais Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas ba shakka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta ba shi ba duk mace mai daga sautin ta tace saliqa mai daga sautin ta tana kururuwa wajen lokacin da musiba ta samu akan mutum as-saliqa mai daga sauti annabi ya barranta da ita mun fahimta kusa akwai irin wayannan matan da in aka mutu su suna ta kuka oyo mun mutu mun ga aka ne mun lalacewa ce ce maganganu na shi ba tauhidi a ciki irin wa'annan matan annabiya kuma yanzu ma ni abin da na fahimta harkan mahadami na yake a cikin al'amari wallahi sai ga mace an gaya mata rasuwa daga can gidanta yadda ta ciyo so ta koshi lahiya lau amma dan adire tana aje ta wajen wajen wajen mutane da abin da dika bai ga ta haushi da kuka ba haka bane da Allah ba ku lura ba wannan ba musulunci bane wannan ba musulunci bane ina batar mun fahimta to annabi ya annabi ya barranta da wayannan matan wal haliqa da masu aske gashin kansu don wani ya mutu nasu da jahiliya hadda masu aske gashi akwai su larabawa ma hadda masu kukan mutuwa a biya su idan kaga in mutun ya mutu ana dauko hayar tanti a kafa ko ba ga muke yi ba in mutun ya mutu sai dauko tanti haya a kafa bash to su kuma can a jahiliya idan mutun ya mutu za a je a ɗauko masu ayo hayar masu kuka sai suna su ake su kawai kuka su tarin da kuka kuma biyan su ake yi wannan haramun ne a musulunci balma wasu wurare su kuma suna dibin irin irin huri na lesbian huri na al'umma da take taruwa to nan in mutum mutum nan ake zawwa a taru a ta zumba da kuka ko za a ci abinci a kawata hurin a kawata huri a yi masa ado na musamman mutuwa ce fa sai a zo a yi muhilin ado na musamman kuma sai a zo a zauna a samu masu kuka suna tsayi a wannan duka sakarci ne ba a kuka ba kuka kamata kai ba kuma abinda mutane su gane ba shi mamaci ya mutu bai buƙatar kukanka kukanka baya da amfani gare shi wallahi bai bai amfana masa komi abin da fi shine shafe masa hawaye kafin ya mutu dan Allah da a shafe maka hawaye kana raye da azu da maka da hawaye bayan ka mutu wanne yahi kun bai ta Hausa a shafin mutum hawaye yana raye ya fi mahimmanci bisa da sai ya mutu ka zo da mai hawaye to mu yanzu ba a shahe mutum hawaye sai ya mutu ta ɗan hawaye su ma na na na ini ɗai kwana bi an wuce kuma ana zauwa aka zauna sai ga an doko hira kawai an doko ta hira da bata da alaka da abu mutane su manta kamar su a cikin to me amfanin zama in dai zaman ta'aziya ki me amfanin doko hirar nan daga ba in ba Allah ya tsare ba ko in ba malamai sun tashi da wa'azi ba ina rantse muku da Allah nan daga zaman ta'aziya sai an kuma da sai an kuma da bubalin butale argila nan daga ba in dai ba a taka mu abubuwan birki ba ko to sai ta koma ana zaman rasuwa kaga ya sun koma kan suna dan dan ja ana ana fidda hayaki ta ta hanci Allah ya kare saboda ba musulunci bane damun duk abin da kaga ana wahala cikin ta ba musulunci bane musulunci bai taba karantar da wahala ba وما جعل عليكم في الدين من حرج الله يبسا wani kunci ba a rayuwa Allah ya datar da mu sai yake cewa wal haliqa da masu aske gashin kansu saboda saboda wani ya mutu kasa hakuri washaqati da masu tsage tufafin su kuma tsage tufafin su suna suna tsatsage tufafin su saboda wani ya mutu wannan dukkan daga cikin da'awar jahiliya abubuwan da alkatar da jahilan farko suna aikatawa to ma yanzu ana yi kuma abinda mata ba su gane ba su fahimta da kyawu mace duk wanda ya mutu gare ki zaman ta'aziyar kashi wuce kwana uku duk kowaye ko kowaye kashi wuce kwana kwana baban ki kashi wuce kwana uku mu yanzu ma akwai da in aka yi rasuwa gidan su to nan take kaurace duk ta rawo kai ka zan malam gaburo shikenan wallahi baka da akwai jahilci cikin al'umma har yanzu akwai jahilci wallahi Allah ya datar da mu da haka musulunci yana karantar da mu dabi'u ne masu kyawu da kuma haƙuri ba zaman to masu jurewa da haƙuri in din ka haƙura ai inda tafi kai ma tafiya zaka yi inda tafi kai ma zaka je wannan wurin abinda ake buƙatar shine kai ka roƙa masa Allah abinda ya gabatar na ibada Allah ya karba kurakurar shi Allah shi yafe maka kai kuma ka ƙara setuwa akan manhajin Allah subhanahu wataala tun kafin zaka tazo dan ba shakka sai ka tafi shikenan kawai ita mutuwa fa wa'azi ta kuma da Umar dan Khattab yake cewa kafa bil mauti wa'izan ya isa mutuwa ta zamanto wa'azi ga rayu a rayuwar mutu ya isa mutuwa ta zamanto wa'azi a rayuwar a rayuwar mutu amma yanzu ha an bar tsoron mutuwa ha an bar tsoro a tambaye da cewa su baka labari da in aka yi rasuwa yara unguwa tik sai sai an kare an yi an kare wannan zaman kokin maganin yaro na wulgawa ba haka bane da Allah in akai rasuwa da yaran yaran da ba sa fitowa sai sai an kare zama makoki mata kuma wannan titin sun haramta da shari'a ake wayo amma mu wa yanzu kaga shiga tantin maza ga tantin mata kamar kasashen arnawa sai ga tsammanin a tuci ake Allah ya sauke malci qala al-musannif al-musannif ke cewa as-saliqa allati tarfa'u sawt tarfa'u sawtaha 'inda al-musibah da nace as-saliqa ita ce mai daga sautin ta wajen musiba lokacin da jarrabawa ta same ta kuma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba biyo wajen wata mace tana tsaye kan kabarin danta tana kuka manzo Allah ya bata hakuri lallashe ta yace ki hakuri tace kai ka bar ni dan baka samu kai ba a jarrabe ka da abin da aka jarrabe da shi da shi bane dan ba a jarrabe ka da abin da aka jarrabe da shi bane sai manzo Allah ya saka ya tafi sai kare ta sai ya ce wanda wai kin san wancan waye tace a aka ce ai annabin Allah ne sai ta rugo da gudu ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ai na hakura yace ina inna masabru inda sadamatil ula as-sabru inda sadamatil ura ana hakuri tun tashin fare lokacin da abin ya faru lokacin zaki hakura sai sa ana ga maka rasuwar mutum to abin da ya kamata ya fito daga halshenka shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan shi da abin da ya kamata duka ya fito a a bakin mutumin kirki Allah ya dacar da mu الحديث الثاني وستون بعد المئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man daraba al-hududa baya daga cikin tawagar mu duk wanda yake buga wato kumatunsa yake marin kansa yake buga jikinsa wa shaqqal juyuba kuma ya tsage wuyan rigarsa wada abi da'wal jahiliya bi da'wal jahiliya kuma yayi addu'a irin addu'ar jahilai yayi addu'a irin addu'a ta ta jahilai addu'ar ta jahilai shine kawai mu mutu mun ga arka ne mun lalace da waka bar mu wace cewa ina zaka samu sakan mu wanda duka abubuwa ne na jahilai sannan kuma bugun bugun huska mutun ya tamarin kansa yana bugin kansa shi kuma ya tsaga tsaga shaqul juyub shi da mutun ya tsage wayar rigarsa mutun ya tsage wayar tsage rigarsa saboda an yi rasuwa sai ce duk wanda ya wannan baya ta da mu mana bai cika ta kai musulmi ba in ana rubuta listin musulmi nagartattu ba a sa shi ciki mafhum tayyib Allah ya datar da mu daga cikin fa'idar wayannan hadisan ayin uwa eh suna karantar da mu cewa na farin haramun ne mutum ya hushi da irin kaddara da Allah ya masa ita kaddara in Allah ya jarrabe ka ai mutuwa kaddarawa ce ko abu ne wanda yake muqaddari daga daga Allah subhanahu wataala to in Allah ya kaddari mutum to ba a son kai ka nuna hushinka bacin ranka baka ji a'a abinda ake ta hanyar ta hanyar yin kururuwa sai dai ka nuna kushi ta irin kamar nuna mai da al'amari ga Allah subhanahu wataala sannan kuma an haranta mu mu koyi da jahilai an haranta mu mu koyi da da jahilai da kuma mu koyi da addu'o'in su kuma na daga cikin manya manyan zunubai inji malamai mutun ya irin wa'annan ababen daga cikin kaba'ir saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta yace babu shi babu duk mai yin irin wa'annan wa'annan ababen sai dai mu sani fa idan aka yi maka rasuwa aka yi maka mutuwa ba laihi ka nuna bakin ciki da kuma kai kuka amma ba tare da daga sauti ba ka san kuka na ciki yafi zafi ko eh sai da ga mutum yana zubda hawaye to irin wannan kuka ba laihin ba laihi sannan kuma ba laihi ka nuna damuwa da bakin ciki akai babu laihi amma wannan baya kore kai hakuri kuma da kaddarawar Allah subhanahu wataala kusan yanzu fa in aka zo janaza hatta kuka mutum ma ana kilga ana dubawa wani cikin diyan wani dai mutu ai wane yayi kuka da yawa ka mutane akwai sai da bigare su wallahi wallahi ina taba ji wannan ba taba ji ba ko wata jina ba ce ai wane yayi kuka wane kaza yayi kuka da yawa sai a koma ana rirrike shi to ai ba kukan bane uban yake so wala Allah kukan dadi ne yake ba sani ba shi akwai kukan dadi ai ko an bar masa shi yanzu ya ga da an ai mai bulokekin abubuwa yanzu kuma sun dawo bulokiyarsa ba gaba ne addu'a mutum yake bukata kawai in ya mutu addu'a mutum mutum yake yake abin nan manzal sallallahu lokacin da dan sayar dan sayar rasu mun fada yace la naqulu illa ma yurdi rabb ba mu fadan face abin da zai zai yarda mu abin da Allah subhanahu wataala yake so a cikin sa idan duk abin da zai kauce zai kauce wa musulunci sai mutum ya ya nisance sai na fatar mu fahimta jama'a mu fahimta Allah ya dace da mu الحديث الثالث وستون بعد المئة حديثنا دليل ستين دأك أن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة lokacin da manzon Allah ya kwanta bai da lafiya inji Aisha lokacin da annabi yake cikin jiya bai da lafiya matansa sun zo suka kewaye sa sai ɗaya daga cikin matan wasu daga cikin maza suke ba da labarin wata coci da suka gani ra'ayina ha bi ardi habsha da suka ga wannan coci a kasar habsha ethiopia yanzu yuqalu laha ana ce ma wannan coci mariya sunan coci ce wannan coci mariya wa kanat ummu salma wa ummu habiba ata atata al-ard al-habsha bale ce ummu salma da ummu habiba sun taba zuwa kasar habsha fa zakarata min husniha sai suka ba da labarin irin yadda aka ƙawatar wannan cocin aka aka zayyana ta aka ƙawata ta wa tasawiriha da kuma zanen da aka yi a cikinta farafa ra'suhu sallallahu alaihi wasallam jin wannan ke da wuya sai manzon Allah daga kansa yana kwance bai da lafiya mata na fira wata coci a Habsha suna wannan coci Mariya kuma ga irin abin da ke cikin ta na kaza da kaza da kaza jin wannan sai manzon Allah sallallahu ya daga ya daga kansa wa qala sai ce ulaika yace kaga wa'ance ne ya mata fihim ar-rajul ulaika idza mata fihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjida wa'ancan mutanen fa idan kirista ko idan mutunan kirki ya mutu a cikinsu sai a zo kabarinsa a maida shi masallaci sun masawwaru fihi tilka suwar sannan kuma a yi zanen wannan mutunan kirki a cikin a cikin masallacin da suka gina saman kabarin sai annabin Allah ya ce ulaika shiraru khalqi inda Allah in kana neman mafi sharrin halitta a wajen Allah sune waɗannan mutanen masu gini akan kabari ba a gini cikin akan kabari kuskure ne jama'a ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a gina kabari a kewaye sa manzon Allah ya hana ko kuma ta annabi sallallahu alaihi ya hana muje da kyau ayi rubutu a ce dan kabarin wani ne shi ma musulunci ya haramta ya hana a tulawa mutun kasa jiyawa musulunci ya hana ko fahimta eh a tulawa mutun kasa jiyawa wasu a ce ƙasar ƙabari ce wai ina za a barinta wani abin da ke bani mamaki da al'ajabi sai a yi rasuwa ka iske masu zawa suna harkar janada wani cikinsu fa ko fatiha kirki bai iya karantawa kuma shi ne wai zai jibinci kula da mamacin da ya mutu wanda shi yanzu shi addu'a yake bukata shi fatiha ma bai iya karantawa sai ga jija ana ta girkici wancan jahilin ya ce ai kaza wannan ya ce ai kaza ba wani mai aya ko hadisi akan abin da suke faɗa a kai to dan Allah mu yi hakuri jama'a a ko ko da shi muka je jana'iza to a dinga samu ilimin ta gaba a dinga tambaya malam yayi kamata ai ni annabin Allah ya karantar shi da zama lafiya amma wani a ce kasar kabari ba a ba a barin ta inji wani wani na ta kada babu wani hadisi da ce duk aka tuno kasa sai an mera maka ita ba Allah ba wani hadisi eh ruwa a'a ai abinda ake da bukata ba nan bane ake aikin ai musulunci ya karanta da kabari guda biyu akwai shakku akwai lahadu akwai shakku akwai lahadu shakku shi da kawai wanda ake yawan yi kawai a zuwa tsaga tsakiya kawai a gina rami tsakiya sai a samu ta shine shakku mun bayyana akwai lahadu da ake shi kuma lahadu shine in aka gina rami kuma sai a dawo gabas sai a yi ɗiya cikinsa shi ne lahadu to kowanne in dai aka yi aikin kirki to bai da wani buƙatar a ce abin da ake da buƙata nan dai ƙasar ta gyaru kuma ba ruwa ba kuma miye ma aka yi dai in mutumin bai aikata aikin kirki ba to bai da ba su ruwan dai ba su wasu amfani a nan ba ka bane abin da ke wasu amfani shine aikinsa ku kuma shine kai ku kwatanta sunnar manzon Allah yadda annabi ya karantar shi annabi ai ya sana ruwa ba haka bane a annabi bai sana ruwa ba da yace a kawo shibir taka daya to ai kada kasar kawai da wuce shibir taka daya to wannan shine shibir haka annabi wannan shine shibir kada ta wuce idin manzon Allah dan Allah haka muke tai Allah ya yahe mana haka mu koma mu ta karatu jama'a mu ta karatu kawai ai karatu ai karatu sadusannu gyaran kuma a dinga wa mutane a dinga nasiha sadusannu kuma in za a yi nasiha a dinga sanin kalaban da ya kamata a biyu dan a dan a karantar da mutane saboda al'umma tana da buƙatar karatu kware da gaske mafhum tayyib to da haka wa'annan sune mafi sharrin mutane wajen Allah subhanahu wataala ji manzon Allah daga cikin abin da zamu dauka a a matsayin darasi a cikin wannan hadisi shine harancin gini saman kabari kuma yin gini saman kabari koyi ne da mushrikai da yahudawa kuna cikin hanyar da ake shirka da ita hanyar shirka hanya ce ta mi ta shirka sannan kuma wani tambayi da nake so ina yan uwa shine a jana'iza in aka zo ana buƙatar in za a wa mamaci addu'a to a koma yamma da kabarin sai a kalli gabas ko kun baita in za a wa mamaci in aka samu to cikin kabari abinda sunna ta karantar in za a yi masa addu'a ana tsayawa ne a kalli gabas a yi masa addu'a mun baita to yanzu haka muke yi da Allah ba san da wannan hadisan bane ko kuma a'a kawai ba a karanta da mutane su ne ko kuma sarre ne muke ko yana sai mun gwaje mun gwaje gwadenta Allah ya dace da mu to manzala ya hana ya hana gini sannan kuma tahrimu taswir li zawir ruh duk wani abu da yake da yake da bin fashi haramun ne a su ayi je sankin sa musamman musunan mutanen kirki ba a ahlus salah wanda ake tsoron a riƙi fotunan su abun bauta in za ga cikin wasu malamai daga fotunan su har ta kai akwai masu musu ibada suna musu sujudi to wannan da cikin hadarin da annabi ya sa ya haranta yin fotuna sau da in mutum ya zama to mutunan kirki to mutanen bayan suka zo fa za su dauke shi a matsayin abin bauta ne ko kun fahimta Allah ya kare mu abu na na uku duk wanda ya irin wannan abun yayi gini saman kabari to shi ma ya zama to cikin mafi sharrin halitta a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma wannan hadisi zakatar da mu irin hanyar da annabi yake bi wajen yi wa mutane nasiha irin da suke yi matansa bai ce komi ba amma da aka zo wajen ana yin gini ana ana suranta egliskin da wacece da wacece to sai annabin Allah ya tashi yayin nasiha a gaban da ya kamata ashe malami mai karantarwa ba komai bane in ya faru zai magana akwai abin da kawai ba a magana cikin sa kawai kalewa ake yi sai a wuce wurin saboda bai kamata ai magana kansa ba ana magana ne musam ana tada jiyojin wuya ne in abin ya zama to alaka da aqida nan babu da kafa nan babu ba daga mutane kawai a wannan bangaren mu kara gaba ko الحديث الحديث الرابع وستون بعد المئة حديثنا دليل ستين دهدو أن عائشة رضي الله عنها أن سامو دقماتر النبي ألا عائشة ألا يكارا متيردا قالت كيتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي النبي ألا يناتي وياتي في مرضه الذي لم يقم منه أرش الله بيغ منزن ألا بيتاشي أتكبا وسأل لكن تيجي أكو lokacin da annabi ya kwanta bai da lafiya to kamar farkon abun ana dauko shi a kashi ɗakin matarsa inda yake da mace guda tara a lokacin cikin gida guda to wanda yake ɗakin ta sai sai a doke ta a kai ta a kai sa tanya kwana sai la tambaya wai yaushe ne ɗakin yaushe zai zai ɗakin Aisha yaushe zai ji ɗakin Aisha sai suka ce suka fahimci wannan sai suka ce duk sun yafe kwanakin su baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ɗakin Aisha yi yayin jinya da kai ta Aisha ta fi kowa kusanci da da annabin Allah lokacin da yake bai da lafiya yana ɗakin ta har ma ta karanto ali take cewa ai wace rana tace na dora annabi sallallahu a kansa a kafafuna sai Abdurrahman kanin ta ya shigo da aswaki a bakin sa yana yana yin aswaki sai annabin Allah ta ga hankalin manzon Allah ya karkata wannan mun karanta wannan hadisi a baya ko nan cikin littafin hankalinsa ya karkata gon aswakin daga alamun kamar yana da bukata ne sai ta karbo aswakin ta ta tattauna ta sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu take cewa ma ni ce mace ta karshe wanda miyona suka hada da miyon manzon Allah sallallahu alaihi miyona suka taba bakin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kasan su mata in suka samu dama suna dan boje suna dan baje abin nan kolin su sai lokacin da annabi ya kwanta rashin lafiya bai da lafiya ya ce la'anallahu al-yahud ya ce Allah ya tsine wa yahudawa wad nasara kuma Allah ya tsine ma nasaru kirista kenan annabi ya ce Allah ya tsine ma yahudawa kuma Allah ya tsine ma nasara kirista kenan ko dalili ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida sun riƙi ƙaburran annabawansu a matsayin masallacin ne in za a zo ibadar ma sai a yi sai an zo ƙabarin annabi wani sai a yi saboda tabarruki wannan shirka ne kafirci akwai akwai mutanen da sun mutu amma wallahi idan ka zo ka iske kabari su ko abin sai ya baka mamaki shi kai ne da yana raye wallahi ba zai da ai masa wannan iskancin da ake masa bai bayan mutuwarsa kai fa amala akwai kabarin da baka shiga ganin kabarin sai ka ba da kuɗi saboda wai a cewar su in ka je can kai addu'a ka roki shi shehu aka ramaka Allahu saboda Allah shi shehu ta kai ne wa yake wannan lokacin billahi ta kai ne yake Allah yayi gaskiya man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا duk wanda Allah ya shiryar babu wanda ke iya basar da shi wanda kuma Allah ya kaddara wa bacewa to duk duniya ba wanda sai ya saita shi wallahi in ba Allah bane babu muna roƙon Allah ya ƙara dora mu kan tafarki annabi Muhammad Allah ya rayar da mu aka kuma ya kashe mu akan sa ba abin da yafi dadi a duniya jama'a ko kamar ka rayu akan manhajin da manzon Allah ya rayu akan sa wallahi dalili idan ka rayu akan abin da annabin Allah ya rayu a kansa to in aka tashi kiyama kai ma Allah zai tada ka a cikin tawaga ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ga yami in aka je kiyama duk duniya cikin halittun Allah wa kake son ka tashi tare da shi akwai gaban manzon Allah wallahi babu idan ban da bukatar in tashi tare da kowa a tawagar kowa kamar tawagar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga dacci zawon arziki tare da shi abubakar da umar da usman da ali ga mutanen kirki sun kewaye sa ai kai Allah dai dace da mu jama'a da fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun mu dai kawai mu yi aiki Allah ka ce muke mu da yin aiki na gari Allah ka ce muke mu da yin nagartaccen aiki a rayuwa fa yace ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida qala sai nake cewa walaula zalika ba dan da wannan ba la ubriza qabruhu ghayra annahu khashiya an yattakhadha masjida ba dan da annabi yayi magana wannan ba ko yace la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida to da shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa eh da da da ubriza da an fanyace an bude kabarin an rike kabarin manzon Allah shi ma a wurin bauta duk da haka fa yanzu akwai mutanen da suke da wata aqidu ka tambaye masu zuwa aikin haji da umara su baka labari idan mutun ya je rauda irin wasu shirkoki da ake tai da laraba suna iya kokarin su hana amma ina shi jaki jaki ne ko a ina yaje ko wallahi ko da za a same rigar zinariya kare kare ne wallahi haka ne in mutun bid'a ta rada zuciyarsa duk inda yaje wallahi sai yayi kai kiyamun ba kiyamun ma fa wallahi dan Allah ba zai ba su dama bane dan bid'a ko kiyama zai zai samu damar yayi bid'a sai yayi amma dai tun ya ga kwalduwar bari wallahi dole sai ya bari fatar ma za shi a maido shi duniya dan ya saki aiki na aiki irin na na ahlus sunna wal jamaa hukun ba ci karatun akwai abubuwan da ake na shirka abin nan laraba suna iya kokarin su musamman ma ana sanya jami'an tsaro game da wannan abin amma ina na taba jin wani wani cikin wata dan wata dari wata dariqa yana waka yana yana bayanin lokacin da yaje rauda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan da yace baina kabari wa minbari rata min riyadil janna tsakanin kabari na da da da da da binnan da da gidansa to akwai akwai akwai wata lambu na aljanna to ne aka zo kabarin annabi ke cewa larabawa yana cewa ya kalli alƙibla yace shi kuma ba zai iya baiwa manzon Allah baya ba wai ga annabi wato aka ya kalli alƙibla yace a tunda dai ga annabi ba zai iya baiwa manzon Allah baya ba to sai ka tambaye kanka su sahabban annabi da kai da su waye san manzon Allah sallallahu ko a gwaje ma wallahi ko a gwaje kai cikin masoya annabin Allah inda za a zano sahabbai na rantsa muku da Allah duk a tara su da muke manzon Allah bai kai su da sahabi guda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukan mu a tara mu duka kaf a tara son da muke manzon Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa bai kai son da sahabi da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da manzon Allah ya kudiba lokacin da annabi ya zo daga nima an dawo daga yaki ya raba ya bai wasu mutane bai wa mutanen Madina ba mutanen Madina annabi na ji da su sai wasu suka fara maganganu shi yasa ita duniya fa wala Ismail ko ina kake sai magana fa na rantsa da Allah a baka kula da jakkai sai wasu su magana kanka jakkai sai ayi magana suka ce ga annabi an zo ganima ya ba su wani bai babu kaza da kaza sai annabi ya ce musu ba za ku so ba su tai da ganima ku bar su su yi da ganima ku kuma ku je da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya fika tai da manzon Allah Allah ya ƙara mana san manzon Allah kuma duk wanda babu soyayyar manzon Allah a zuciyarsa wallahi ya tabi eh saboda son annabi son Allah ne ko kuma baita kaso annabi kamar kaso Allah ne dole ka kaso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka yi ba kuma kai kai asara a duniya Allah ya samu wani lafiya to a gugure jama'a wannan hadisi yana karantar da mu ababe kamar haka an yi hari akan a rike kabarin mutum a wurin ibada wajen neman tabarruki a ce wannan kabarin wane ne wane ne a zuwa ta ibada haramun ne qata'an haramun ne abu na biyu jama'a wannan aikin yahudawa ne wannan aiki ne yahudawa ta kawaita kawaita igiliskin ne da kuma gina gini akai kuma in ji malamai suka ce irin wannan kallon allan makabarta kallon allan makabarta ya ga ce allan makabarta me shi walakin da ake rubutu a ce wannan kabarin wani ne ko to yawaita karanta wannan abun yana toshe kwalwar mutum na daga cikin abun da ke yawaita sa mantuwa a rayuwa in ji malamai a sa akwai da in yanzu makamarta dukkan ba iya gani sai ya da shi tsaba dan boko ne sai ya karanta bai sai yana ta yana ta matsa kwakwalwarsa ba yana kwanda yake kwakwalwarsa kamar ba mutum bai samun dama hadda da yawa eh akwai ababe daga ciki suke hana mutum har suke hana mutum kokolon mutum ta bude daga ciki akwai wannan akwai akwai wannan wannan wannan kallon karatun da kuma kallon irin film masu da ake tsirace mutane ala su da jini yawan kallon yawan kallon su na daga cikin abin da ke sa hada mutum ta dinga zubewa Allah ya samu wani lafiya sannan kuma abuna yin sallah a a kabari na cikin hanyar shirka yin sallah ba a sallah a kabari amma kuma ana ba a sallah a kabari ta nare ta tabarruki ba a yi ba a yi to kuma manzon Allah Allah ya kare sa da duk wani abu da za a hada shi da Allah dan ai masa kishiya annabi Allah ya kare sa shi yasa ya karanta da sahabbai cewa fa in ya mutu kada a kuskura a doki kabarin sa a masallaci to wani zai ce ai kabarin manzon Allah cikin masallaci yake to bai san yadda abin ya faru bane yadda al'amarin yake shi annabin Allah da ya rasu an samu sabani su kansu sahabbai a ina ya kamata ayi manzo Allah kabari ko suka ce alkai shi makka can garin su ko suka ce a'a aka shi baitul maqdis san ne ake bin annabawa ko suka ce a'a aka shi baqi makabartan musulmi suka ce a'a shi annabi inda ya mutu na ake masa kabari ba kashe sai ga dauki wannan fatawa ta karshe cewa inda annabi ya mutu na ake masa kabari to a ina manzo Allah ya mutu a ɗakin Aisha, to da haka saka dacewar aibin manzon Allah kabri cikin wannan ɗakin na na Aisha. Da Abubakar zai rasuwa sai ya wasiya cewa in ya mutu, in ya mutu, shi ma a haɗa sa da abokinsa don duk duniya, duk duniya kaf ba wanda yake son annabi kamar da Abubakar Sadiq ya so manzon Allah. Wallahi alazim babu wanda ya so annabi irin yadda Abubakar Sadiq ya so ya so manzon Allah. Duk Qur'ani gaba ɗaya kaf aya dubu shidda da wani abu ba wanda Allah ya kira abokin manzon Allah daracci abokan siddiq Allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da annabi yake cewa abokinsa Allah ma ya yarda Abubakar Siddiq abokin manzon Allah ne ko kun baita Allah ya yarda abokantaka ya yarda ita zaka shi ma sai nemi alfarma in ya mutu sai ai wasu kabari kusan kusan abokan siddiq ai kusan abokin sa manzo sallam Umar dan Khattab da yazo shi ma sai nemi alfarma gun Aisha cewa shi ma dai a dan saka ya shi nan tare da khalilaihi ko masoyansa guda biyu au annabi sallallahu da abokan siddiq zaka da ya mutu sai aka masa kabari anan to lokacin da musulmina ta karuwa masallacin annabi ya ya matse sai aka ga bukatuwar a ƙarawa masallacin manzon Allah girma to kuma sai aka buge ta kowace bangaren sai zama to gidan annabi ne ya saura kuma in annabi ya mutu dukiyar manzon Allah ba a rabawa ba mai cin gadon annabi dukiya ce ta musulmi baki daya sai ga dacewar masallaci gidan a sanya cikin masallaci a sanya cikin masallaci saboda daga cikin gidan annabi akwai kowa shigowa masallaci shi manzon Allah in zai shiga masallaci ba sai ya hito ba ya zo ko inda kowa ke shiga a'a daga gidansa yake bude kowa ya shigo cikin masallacin sallallahu alaihi wasallam saboda gidan yana makale da annabi fa in yana sallah a cikin masallaci matansa suna biye su sallah cikin gida suna jin karatun sallarsa suna sallah tare da shi sallarsa da yake cikin masallaci sai aka huroshe masal gidan sai da manto an ya shiga cikin masallaci kaga yanzu kabarin kuma annabi da ina dole sai aka yi masa huri na musamman shi yasa duk in ka zo Madina zaka kabarin manzon Allah gashi nan shine farko sai rubuta wannan shine kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kabarin Abubakar Siddiq wannan kabarin Umar bin Khattab in ka zo abinda ake da bukata gare ka shine kawai assalamu alayka ya nabiyallah kana zuwa assalamu alayka ya nabiyallah kaga wannan kalmar na rantsi da Allah in dai da ikhlasi ka faɗa ko sai manzon Allah ya mera kuma sai ya kira sunanka eh amincin Allah ya tabbata gare ka maza ce ba wanda zai zo ya tsaye wannan hurin ya ce assalamu alayka ya nabiyallah face sai Allah ya bashi damar ya da maka sallama in kai manzo Allah sallama ka zo Umar bin Khattab Abubakar Siddiq kai masa kace assalamu alayka ya ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ya siddiq al-umma in ka zo Umar assalamu alayka ya faruq al-umma duka wannan ya halitta to daga nan kuma wani abu kai tsaya kai tawassuli da kabarin annabi Allah dan kabarin manzon Allah kai min kaza sunanka mushriki kabarin annabi ba a ne raba kai tawassuli da shi a wannan wuri ce Allah dan kabarin annabi na rantsi da Allah kai shirka ɗan bara mu cewa a bamu dan Allah da annabi su je su saki musuluncin su malumai suna ganin kawai sun jima suna shirka shirka ce ana hada Allah da manzon Allah ne ba a yin abun ibada ba a yi don kowa shi kai ne annabi don Allah yake yin ibadar ba don wani ba haka in za ka yi kawai ka yi don Allah shi shi kadaya Allah ya dace da mu kuma Allah ya arzuta mu da zuwa wannan ƙasa mai tarin albarka ga kaga abu kabarin manzon Allah ka yawata inda annabi ya yawata ga masallacin da manzon Allah ya salla ai Madina ta kai wurin azo ko Allah ya dace sai mu zace duk duniya bai halitta mutun ya ya darme kayansa ya ce ya ke masallaci dan wasalla kamar garin ku kaje wani gari zan kai sallah cikin wani masallaci dan girman sa sai masallaci guda uku in ko kai ka aikata haramun masallacin Qudus ya halitta kaje ziyara duk wanda Allah ya baiwa dama kaje Falastin kaga masallacin Qudus kai sallah a ciki masallacin Madina masallacin Makka da haramul makki to wayannan sune masallaci ne masu masu daraja da kima a duniya Allah ya dace da mu hadisin karshe jama'a annabi ce man shahidal janazata hatta yusalliha duk wanda yazo jana'iza sai da aka mata sallah falahu qiratun za a bashi qirati daya wa man shahidaha hatta tudfan duk wanda yazo wajen jana'iza har aka aka binne ta falahu qiratun za a bashi qirati za a bashi qiratani qirati bi idan ka zo ake magawa sallah za a baka lada qirati daya idan kai mata sallah kuma karakan ya ta har aka binne ta za a baka lada qirati bi to sahabbai annabi yayi karatu suka ce annabin Allah ila wa mal qiratani ya ya rasulullah annabi wai menene qirati ya kai annabin Allah sace mislul jabalain alazimain misalin wa'annan duwatsu da suke garin bajan Madina guda biyu ladar da Allah zai baiwa duk wanda yaje janaiza za a bashi lada kamar duk wanda ya Madina ya gansu la duwatsu guda biyu manya manya wannan ladar za a baka wasu kace a'a muslimi yace asgharuhuma mithlu jabal uhdin mafi karanci su shine kamar dutsen odu ladar da Allah zai baka kamar dai a baka lada na girman dutsen uhudu a shekara zuwa jana'iza ba karamin ba karamin alkhairi bane ko to Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda mun ka faɗa zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna lura da lokacin nan ya kamata mu kwana fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته